ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي عمري وعلى عقدة من لساني يفقه قولي أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda bin son shi da kaddarawa su da ganin damar shi muka wayi gari wannan safiya ta laraba 30 ga watan shawwal bayan hijiran manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1440 wanda ya daidai da uku ga watan bakwai miladiya bisa kaddarawa 2019 Allah madaukakin sarki ya hada mu a wannan masallacin mai albarka masallacin baba mai rawani a wannan gari namu na gashuwa don ci gaba da karatu a wannan littafin namu mai albarka sharhu sunna na imam aliyu albarbahari allah maɗaukakin sarki ya masa rahama kamar yadda aka sani muna karatun wannan littafin cikin ikon allah maɗaukakin sarki bayan allah ko da yaushe ba sa gushewa suna tafiya kan rahama ta allah maɗaukakin sarki allah maɗaukakin sarki cikin tausayinsa da karamcinsa yake kawo bayi lokuta na ibada wanda zai ƙara lillinka musu ayyukansu ana cikin tafiya Allah maɗaukakin sarki ya kawo wata na Ramadan a wannan lokacin da albarkatunsa da rahamarsa da abubuwa da suke cikin wannan wata na Ramadan muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa ayyukanmu sun karbu ɗan uwa musulmi malamai kamar yadda ya gabata suka yi bayani alamati qabulil hasanati alhasanatu ba'daha alaman da yake nuna cewa an karbi kyakkyawan aiki da dan adam ya aikata ya ci gaba da aikata kyawawan ayyuka bayan wayancin kyakkyawan aikin da suka wuce bi ma'ana mun yi azumin ramadan da irin alkhairai da ayyuka da aka aikata a cikin wannan watan na ramadan duk da an aikata cikin ikon Allah ramadan ya zo ya kare to abinda zai nuna abin nan abinda zai nuna karimci da albarka da rahama da lada da ake samu a cikin ramadan ta samu ga mutum shine yanzu bayan ramadan din ya wuce a ganka ko a ganki kina aikata ayyuka na alkhairi wannan shi yake nuna cewa ayyukan da aka aikata a cikin ramadan sun karbo a wajen Allah madaukakin sarki inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin saboda haka yan uwa musulmi kowa sai ya zara damtse yaga cewa ya ci gaba da aikata ayyuka na alkhairi ba ya koma kan ayyuka na sabo ba har wani ramadan wanda Allah madaukakin sarki ya kaddari zai zo ya riske shi ko kuma shi ya riske shi ya riske shi ya zamu cewa ya ci gaba da aikata ayyuka na gari sama da waɗanda ya aikata a shekarar da ta wuce Allah ta'ala ya taimake mu mun tsaya ne kan magana ta 67 da ikon Allah yau zamu tashi kan magana ta 68 qala al-muallif rahimahullah wal iman bi anna al-adfala idza asabahum shay'un fi darid dunya ya'lamuna wa dhalika anna ababakra ibn uqti abdul wahid qala la ya'lamuna wa kadhaba قال المعلم ما لن يسي الله يوسى رحمه والإيمان ين إيماني بأن الأدفال سوى جنجرائي كو قنانا يارا da aka haifa idza asabahum shay'un fi darid dunya ya'lamuna idan wani abu ya same su a gidan duniya suna iya jin radadi ko zafin ciyon abin da ya same su tare da cewa suna kananan yara wazalika wannan kuma ya faru ne anna bakra nace ababakar ko anna bakra ibn ukti abdul wahid lalle bakar dan dan yar uwa abdul wahid qala yace la ya'lamuna ba sa jin radari ba sa jin zafi ba sa jin ciyo wa kazaba sai zanto yayi ƙarya hadhihi almas'ala wannan mas'ala zakaraha malan ya ambace ta a cikin wayar littafin bi sababi man yaqulu saboda dalilin wayanda suke cewa innal adafala la ya'lamuna yara ƙanana ba sa jin raɗi ba sa jin zafi wa hadhihi zakaraha wannan malam ya ambace ta cikin wani littafin a tsakiyar karatun abin da ya shafi tauhidi li yarudda ala hadha ar-rajul saboda yayi raddi ga wannan mutumin wa hadha ar-rajul yuqalu wannan shi mutumin ana cewa innahu miyal kawarij aidan shi yana daga cikin kawarijawa wal kawariju kawarijawa indahum a'jabu min hadhihi al aqwali tafi suna da maganganu wayanda suka fi wayanna maganganun na wauta bi sababi jahalihim saboda dalilin jahilcin su wa bi sababi ta'allimihim kuma saboda dalilin me mayar da kansu malamai da kansu da kansu wali hal zalika saboda haka fatifilu idza asabahu shay'un yasihu yaro jinjiri idan wani abu ya same shi na zafi ai zai daga murya yayi kuka wa yabki yayi kuka zai ihu wa yastanjid kuma yaji cewa ga wani abu ya same shi wa hadha dalilun ala annahu yata'allam wannan dalili ne da yake nuna cewa me yana jin rabi hadha shay'un mashahidun wa mahsusun wannan abu ne wanda ake gani kuma ake iya tabbatar da shi lakin hadha rajul indahu afkarun shadda sai dai wannan mutum ya da wani tunani na shi kadai wa min ha hadhihi mas'ala na daga cikin wannan matsala bi ma'ana malam ya kawo wannan magana saboda irin abin da kawarijawa wani abin da ba wannan ba ma za su iya yin magana akan shi za su kawo maganganu kala daban-daban dan su tafiyar da hankalin masu hankali haka nan yan bid'a suke yin al'amarin su za su kirkiro wani abin da ma anzalallahu biha min sultanin dan su tafiyar da hankalin mutane a cikin tafiyar da ake ta addini kai ka ce 'yan siyasar najeriya ne yayin da aka sako wani abu hankalinku ya tashi a kan shi a gidan rediyo an faɗa an ga hankali ya tashi can kuma sai a buga ku wani guri idan aka buga ku wani guri kuma duka magana sai ya koma can kowa ka gani kawai irin abin da yake faɗa kenan da shi ake buga 'yan najeriya ake tafiya da su da zarar an fito da wata magana yau an yi kwana biyar ko sati ana ta magana a kanta to don a ɗauke hankalinku kuma sai a ƙirƙiri wani abu can ma kuma sai a koma kan shi ina fatan haka ne to saboda haka amma duk mai hankali mai tunani shi yake tsayawa idan wani abu ya zo ba za a yi tafiyar ruwa da shi ba magana ta 69 qala al-mu'allif rahimahullah malan ya faɗa Allah mishi rahama wa alam annahu la yadkhulu la yadkhulu ahadun jannata illa bi rahmatillahi wa la yu'azzibu Allahu ahadan illa bi qadari dhunubihi ولو عذب أهل السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم إنما يظلم من يأخذ ما ليس له والله له الكلك والأمر والكلك كلكه والدار داره لا يسأل عما يفعل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين كلكه قال المؤلف رحمه الله ما لن يتي الله مش رحمه وعلم كسري أنه لا يدخل أحد جنة إلا برحمة الله باب wani ɗaya daga cikin mutane wanda zai shiga aljanna face da rahaman Allah madaukakin sarki wala yu'azzibu Allahu ahadan illa bi qadari zunubihi kuma Allah madaukakin sarki baya azabtar da ɗaya daga cikin mutane sai dai da gurgurdan laifin da ya aikata babu wani wanda za a masa azaba da laifin wani walau azaba ahlas samawati wal arda wal ardi da a ce Allah madaukakin sarki zai azabtar da halittun sama da halittun ƙasa barrahum wa fajiruhum na ƙwaransu da waɗanda ba na ƙwarai ba ma'ana masu biyayya da waɗanda ba su yi azabahum gaira zalimin lahum to Allah ya musu azaba ne bai zalunce su ba la yajuzu baya halatta ayyu qala lillahi azza wa jalla innahu zalimu a fada dangane da Allah madaukakin sarki a jingina wa Allah zalunci inna ma yazlimu man ya'khudhu ma laysa lahu abin sani wanda ke azzalimi ko wanda ake ce ma azzalimi wanda ke daukan abin da ba nashi ba wanda ke karban abin da ba nashi ba wallahu lahul khalqu wal amru Allah madaukakin sarki halittu duka halittarsa ne halitta tashi ce al'amari nashi ne wal khalqu khalquhu halitta tashi ce wad daru daruhu gida kuma nashi ne la yusalu amma yaf'alu Allah madaukakin sarki ba a tambayan shi dangane da abin da ya aikata wahum yusalun su bayi ko kuma mu bayi baki daya mu ne wayanda ake tambaya bayi ake tambaya amma shi Allah ba a ce masa dan me wala yuqalu lima wa kaifa ba a cewa Allah me yasa kaza kuma ya akai kaza ya zama kaza ba a cewa haka ga Allah wala yadkhulu ahadun bainallahi wa bainal khalqihi babu wani wanda ya shiga tsakanin Allah madaukakin sarki da halittunsa ina fatan ana fahimta idan muka ƙara komawa kan wannan magana da ya ce wa alam annahu la yadkhulu ahadun jannata illa bi rahmatillah aljannatu ghaliyatun wa rafi'a aljanna abace mai tsada ko madaukakiya wala tudraku bil amali aiki bai sa a samu aljanna mahma amilal insanu diyan da dan adam yayi aiki walau amila kullu ta'atin da a ce duk wani aikin da'a mutum zai aikata fa inna amalahu la yuqabilu ni'amillahi allati ni'amillati alaihi wannan aikin da ya aikata na da'a bai isa daidai da ni'ima da Allah madaukakin sarki yayi masa ba falauhu siba ala ni'ami lam yafka indahu amalun hazihi nahiyatu da a ce za a zuwa kirga ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka ya mini ya muku ya mana yayi wa kowa da kowa mace ko namiji a rubuta ko kuma a kirga ayyuka da bawa ya aikata duk zaman shi na aikata aikin da'a idan aka zo aka ce za a kwatanta to ba za a rage kwaya ɗaya ba a cikin aikinsa da ya na da'a idan za a kwatanta da ni'iman da Allah madaukakin sarki ya masa bi ma'ana da za a zo a ce gashi nan Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima ta me ta gani da za a zo kadai a kwatanta ni'iman gani da ayyukan da kake yi da da'a to za ka ga yadda za a yi bayan an ƙara gani kila ka wuce aka zo ni'ima ta ji ni'ima ta ƙarfi ni'ima ta kafafu da Allah ta'ala ya maka inda za a kwatanta ka da wanda bashi da kafafu ni'ima ta hannaye da Allah madaukakin sarki ya maka da za a kwatanta ka da wayanda ba su da hannaye ni'ima ta gangan jiki mai lafiya abubuwa da yawa ni'ima ta jin dadin abu ma idan ka siya ko aka dafa maka abinci ka sa a bakin ka ji dadi shi ma ba karamin ni'ima bane ba ta yanda da yawa daga cikin mutane akwai wayanda yanzu da zai saka abinci a bakin sa duk dadin sa ba zai ji dadin sa ba ina fatan ana fahimta kai kuma Allah ta'ala ya baka jin dadin abinci ruwa in ka sha zaka samu sauki akwai wanda ruwa idan an sa masa ma dawowa yake ko da ruwan bature barantana kuma ruwan da za a dauka a sha da moda ko kofi ko kuma ledan fiya wata ina fatan ana fahimta to don haka da za a zo a kwatanta ayyukan da'a da kai da ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya maka ko ya mana gabaki daya to idan muka dawo wannan bangaren babu wani aikin da zai isa na mutum wanda zai daidai ya yi dalin da ayyukan da ni'imar da Allah ta'ala ya masa bangare na biyu annal jannata ghaliya aljanna abace mai tsada wa laysa laha qimatun muqaddaratun min al'amali babu wani aiki wanda zai zanto yayi daidai da aljanna a ce idan aka bada wannan ana ganin an samu daidaito da aljanna kamar yadda uwa da ta haifi mutum babu wani aiki da zai iya biyanta wannan ayyuka da ita wannan mahaifiyar tashi ta yi masa Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda wata rana Abdullahi dan Umar Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda wani bawan Allah ya ganshi a daidai lokacin shi mutumin ya dauki mahaifiyarsa yana yin dawafi da ita sai shi wannan bawan Allah ya ce wa Abdullahi dan Umar wannan mahaifiyata ce ita ta haife ni ta dauki ciki na tsayin wata tara bayan haka ta yi naƙuda ta haife ni ta rene ne a shekaru guda biyu a daidai wannan lokacin ita ke kula da ni yanzu gashi Allah ya kawo ni ƙarfi na na zo da ita garin maka na zo ni ina yin ɗawafi ɗauke da ita wannan mahaifiyartawa ya kai abdullahi da umar kai sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuna cikin manya-manyan mutane wayanda Allah ta'ala ya zaɓe su kana ganin na biya haƙƙin mahaifiyata abdullahi da umar ya ce masa ka yi dai abin da ka yi ko ka yi abin da ka yi amma lallai ko nishin naƙuda ƙwaya ɗaya wahalar da sha a daidai wannan lokacin baka biya ta ba saboda duk matar da ke da juna biyu lokacin ta zo naƙuda to ba lalle ba ne ita da kanta sarewa take gani take kamar a daidai wannan lokacin ta tafi faɗuwar gabanta na wannan lokacin ba baka biya ba idan za a kwatanta da wannan wahala da ita mahaifiyar taka ta yi da kai to haka in ka ɗauki wannan misalin aljanna babu wani aiki da ɗan adam zai yi ya zanto ya yi daidai da aljanna awil mal ko kuma ba wata dukiya da za ka iya bayarwa ka iya siyan aljanna shi yasa allah madaukakin sarki yake cewa da a ce arna kafirai wayanda suke mujrimai wayanda suka saba wa Allah madaukakin sarki a ce duk abin da ke cikin duniya na dukiya da kuma kadara a ce duka nasu ne ba su isa su fanshi kansu ba idan sun ba da wannan a ranar tashin alkiyama daga azaban Allah madaukakin sarki ko wani abu mai kama da wannan la ya'lamu izamaha illa Allah azza wa jalla babu wanda ya san girman ita aljanna sai dai shi Allah madaukakin sarki lakin Allah yudkilul mu'minina aljannata bi rahmatihi sai dai Allah madaukakin sarki yana sanya mu'minai a cikin aljanna da rahama tashi bi sababi a'malihim ta dalilin ayyukan da suka yi da yace shi sai suka yi sai rahama su da wata haɗu da wannan ayyuka da suka yi saboda ya sa su yi sun yi sai su samu aljanna fal a'malu su ayyuka inna ma hiya sababi lidukulil janna dalili ce hanya ce da ake kamawa a samu shiga aljanna ina fatan ana fahimta Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta فأما من أعضى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واتقنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى Allah madaukakin sarki yace ayyukan ku daban-daban suke kowa da irin nashi duk wanda ya bada abin nan ya gazgata la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da ita ya yadda akwai aljanna ta ni'ima da Allah ta'ala ya yi tadadinsa wa bayinsa mummunai Allah madaukakin sarki ya ce zai ba shi hanya ta sauki wacce zai samu ya aikata ayyukan da Allah ta'ala zai taimake shi ya masa rahama sai tashi aljanna duk wanda ya rowa ya karyata la ilaha illallah ko ya karyata aljanna to wannan lalle Allah madaukakin sarki zai bashi zai samu hanya ta sauki wanda zai kai shi gidan wuta direct Allah madaukakin sarki ya tsare mu ko mu sani ita idan mutum Allah ta'ala zai saka shi gidan wuta babu wani wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya tsare ko da wani zai maka dodorudo a baka labarin cewa wani zai iya kare ka shi ma bai iya kare kanshi yan uwa musulmi kowa yana samun aljanna ne da rahaman Allah saboda a karkace kai ka riga kai ka gaba akwai ɗan sun yi sun gama kawai kai tsaye su yanzu sun gama da Allah sun riga sun yi wani abin da an riga an gaya musu da sun tafi kawai aljanna direct babu kwana babu wannan in sun yi sallah ma kawai sun yi ne in sun yi azumi ma kawai sun yi ne ko wani abu idan suka ga dama suka yi kawai sun yi ne suna bin Allah madaukakin sarki bashi tare cewa Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin kai ta bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo maka babu lokacin tsayawa to kage kenan wannan kuskure ne wannan jahilci ne wannan bata ne mutum ya zauna yana kallon cewa yau da safen nan akwai abin da yayi shi shikenan ya samu ladan annabawa har da annabi Ibrahim da annabi Ismail da annabi Ishaqa da annabi Zakariya da annabi Yahaya da annabi Musa shikenan abu kadan mutum zai yi shikenan ya samu ladan wayannan su kuma wayannan sun riga sun wuce Allah ya ba su aljanna sai a maka dodorudo a rude ka a ce to tunda wayannan dukan su kowa dan aljanna ne kai kuma yanzu ka aikata aikin da ya kai na su su biyar cikin annabawan Allah ko su shida to kuma me zaka aikata nan gaba na aikin alkhairi ko kuma wanda ya zama dole a kanka ko me zaka aikata yanzu na aikin sharri wanda zai sa Allah madaukakin sarki ya saka aljanna sau ya saka ne gidan wuta don haka na taba ganin mutumin da yace a cikin garin nan shi wallahi ya fi karfin Allah ta'ala ya sa shi wuta saboda akwai abin da ya riga yayi ya gama kuma ana tafiya akan wannan ko da Allah madaukakin sarki ya kawo saukin irin wayannan abubuwan Allah ta'ala ya ƙara kawo sauki akan irin su mutane sun fahimci irin wannan aqida da aka zo aka jefa wa mutane tabata ba su sani ba suka fada a cikin ta da yawa daga cikin mutane kuma suke goyon baya suna kallon cewa kamar addini ne ba san cewa gwanda kiristoci da irin wayannan ba Allah madaukakin sarki ya zare mu saboda wayancan yan karfa karfa ga Allah ne kai tsaye za ka kalli mutum gashi nan kuna tare da shi wai Allah ne zai wa karfa karfa ba ma mutum ba kai fa ba zai maka ba ya san cewa an mun yi maka ba za ka yadda ba ba zai yi a gidan su matarsa ba da yake aure ina fatan ana fahimta amma kuma wai zai wa Allah karfa karfa kana kallon matarsa wani abu ya faru sai ga ana tafiya da shi gun malamai ana magana da shi yaje yana bin kanin babanta yana bin kanin babansa yana bin waye dattawan unguwa a ga ai shirya hidima matarsa saboda wani abu amma kuma Allah ta'ala za a masa karfa karfa ko ya yadda ko bai yadda ba shikenan an gama wannan ba karamin matsala bane kuma wannan jahilci ne da bata Allah ta'ala ya tsare mu kenan dai in muka fahimci wannan Allah ta'ala yana shigar da mummunai aljanna da rahamarsa ta hanya ta sababin ayyuka da yace su aikata suka aikata fal a'malu innama hiya sababun lidukulil janna ayyuka dalili ne hanya ce da za a kama ta shiga aljanna walaysat hiya mujibatan lidukulil janna ba aikin ne yake sa mutun ya shiga aljanna ba wala thamanan lil janna ita aljanna babu wani kudin da ake biya ko aikin da zai daidai da wannan a same ta wani haza saboda haka qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada a hadisin Abu Huraira hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa layyada kula ahadun minkumul jannata bi amalihi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani ɗaya daga cikinku da zai shiga aljanna saboda aiki da yayi haza min ajalin Allah yi ujabul insanu bi amalihi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda kaddan adam kar a samu wanda daga cikin mutane malami ne kai ko malama ke malama ce ke ki rika burge kanki ko ka burge kanka akan ayyuka da kake aikatawa la li azali an yitrukal amala kuma ba wai kar an yi magana ne dan a daina aiki ba ba dan mai aiki ya ga aikin sa ya burge shi ba ko kuma mara aiki ya daina aiki wa qawluhu fadin sa da yace udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ku shiga aljanna saboda abinda kuka aikata alba'u laysat ba'ul iwad wathamad wannan badin ba ana nufin ba'u ce ta canji ba ko kuma me ko ta biyan wannan abin da aka yi wa inna ma hiya ba'u sababiyya ma'ana udkhulul jannata bi sababi ma kuntum ta'maluna ma'ana bi sababi ma kuntum ta'malun saboda ayyuka da kuke aikatawa sai Allah ta'ala ya tausaya muku ya muku rahama gashi nan zai baku aljanna Allah ta'ala ka bamu aljanna rahamanka bi dalilin hadar hadis ta dalilin wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa layyada kula ahadun minkumul jannata bi amalihi babu ɗaya daga cikin ku zai shiga aljanna ta dalilin ta saboda aikin da yayi zanto shine daidai da ya samu aljanna qalu wa anta ya rasulullah suka ce wala anta ya rasulullah suka ce har kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafi kowa aiki kafi kowa da'a tunda Allah ta'ala ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha an tambayi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai muna tambayar ki ke ce matar manzon Allah sallallahu alaihi menene halayensa tace kana khuluquhu qur'an halayensa dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallama Qur'ani ne da Allah ta'ala ya saukar masa bi ma'ana duk abin da Allah ya ce a yi annabi sallallahu ya riga ya gama duk abin da Allah ta'ala ya ce a bari a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan aikin wannan shine dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala ana har ni illa ayyata gammadanillahu bi rahmatihi sai dai idan Allah madaukakin sarki ya lullube ni da rahamarsa sai shikenan shigar da ni aljanna fala yu'jabul insanu bi amalihi don haka dan adam kada aikin sai ya rika burge shi yana jin cewa shi ya riga ya gama dole ma Allah ta'ala ya sa shi aljanna walakin la yadkhulul jannata illa bi sababil amal sai dai mu gane ba mai shiga aljanna sai ta hanyar aiki falau lam ya'mal ma dakala aljanna da zaka zauna ka ce baka yi aiki ba to ba za ka shiga aljanna ba li'annahu ma ata bi sababi saboda me baka zo da me ba da sababinka ina fatan ana fahimta duk wanda ka ganshi ya samu gida ai akwai layin da yabi karfi bai iya sa ka samu gida in ka kalli wannan koda a duniya inda karfi ke sa a samu wani su ba ya samu ba amma kuma ba hakurin suna zaune kuma abin ya zo musu ba duk wanda ka ganshi da gida ya gida ya kera ya samu mata daya ko biyu ko uku ya aura ai ba kwanciya yayi ba kuma ba karfin sa ne ya bashi ba har ma a nan duniya wani faɗin irin wannan magana ai da ka samu ba ƙarfinka ne ya baka ba ina fatan haka ne kuma kowa ya san ƙarfi ba shine zai bayar ba amma kuma kwanciya kuma ba ta samu haka umar ɗan kaɗabi allah ya ƙara masa yadda ya gaya wani ya ce kasan sama ba ta ne ba ta ruwan zinariya ko na azurfa dole sai an tashi an nema an kama sababi shikenan sai Allah ta'ala ya taimake ka ina fatan ana fahimta sai kun tashi kai da wani kun yi noma watakila shi ya samu buhu 100 kai ka samu buhu 200 wancan ya samu 300 inda za a kwatanta mai wahala 300 kila bai kai ka kicaniya ko wahala ba wannan wa yake bayarwa karfi ne ba karfi bane Allah madaukakin sarki shi yake badawa in ka kalli wannan kadai ya ishe ka sai ka gane cewa duk abin da Allah zai bawa mutum in ka samu aljanna zaka samu ne ta ne ta hanyar rahaman Allah madaukakin sarki da ya nade ka da ita to haka abin duniya in ka samu ko menene rahama ce Allah ta'ala ya ga dama yayi ya baka amma ko ba kana kwanci hakurin za a baka ba dole sai an ne sai an tashi an yi aiki ba za ka je ba ka fara noma ba a ce ka samu a zuwa ce shinkafar ka da ya wuce ko zai yi ba ka yi noma ba za a ce ridinka ya aiki ba ka aya aiki ba ka fara kasuwa ba za a ce ka samu kuɗi duka wannan ba zai yi ba amma za ka iya fara da kuɗin da bai kai ya kawo ba kila sana'a ka bude ga wani ya bude katon shago kusa da kai ya zuba kaya da ya kai na miliyan ɗaya kai ka zo irin wannan sana'an ka shiga da dubu ɗari ko dubu ɗari biyu ko kuma watakila shi ke baka kayan kana zuwa kasuwan ƙauye da kayan kana samun abin da ka samu na naka ko a cikin gari ne kila kana yawo a cikin gari wani lokaci sai a ga shagon kaga hinan kai ma ka bude a kwana a tashi sai na ka yafi nashi wa yake bayarwa ƙarfi ne ba ƙarfi ba ne Allah ta'ala shi yake bayarwa amma kuma me ya kama sababi sai Allah ya ga dama sai ya ƙara ya bashi to haka ita ma aljanna ba wanda zai shiga aljanna da aikinsa sai dai rahaman Allah ta'ala ta lullube shi kuma kana zaune kaɗai baka yi aiki ba ko baka samun aljanna an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu faɗinsa da ya ce wala yu'azzabu ahadun wala yu'azzabu Allahu ahadan illa bi qadari dhunubihi lalle Allah madaukakin sarki baya azabtar da ɗaya daga cikin mutane sai dai gwargwadon laifukan da dan adam ya aikata duk wanda kaga za a masa azaba to za a masa azaba ne gwargwadon aikin sa kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa duk wanda ya aikata aiki mai kyau aiki na gari la yakafu zulman wala hadman baya jin tsoron Allah ya zalunce shi ya ƙara masa abinda bai aikata ba a ƙara masa don a saka shi wuta kuma baya ji tsoron a rage masa aikansa da ya aikata na alkairi don kar ya samu babba aljanna kowa Allah ta'ala zai kwatanta abin da ya dace da kai sai ya baka baya mutum azaba azaba sama da laifin da ya aikata aljannatu fadlun minallahi yan uwa musulmi aljanna falala ce daga Allah madaukakin sarki don haka yana bada ita ga wanda yake so wa bi rahmatillahi aljanna ana samunta ta hanyar fayalan Allah da rahaman Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ka bamu aljanna da fayalanka da rahamanka wal a'malu sababun lidkhulha ayyuka su sababi ne da suke kai mutun shiga aljanna wa ahlun nari yan wuta la yu'azzabuna illa bi zunubihim ba a musu azaba sai dai gurgurdan zunubinsu la yu'azzabuna bi zunubi ghairihim ba a taba yi wa wani azaba da zunubin wani wala yu'azzabuna biduna zunubin kuma Allah madaukakin sarki baya yin azaba ga mutum ba tare da mutum ya aikata laifi ba ina fatan ana fahimta wa hadha min babil adl wannan babi ne na adilcin Allah madaukakin sarki fal jannatu min babil fadli aljanna tana babun fallan Allah madaukakin sarki wan naru min babil adl wuta kuma tana babin adalcin Allah madaukakin sarki fadin sa da yace walau azaba ahlas samawati wal ardi da Allah madaukakin sarki zai azabtar da halittun sama da ƙasa barrahum wa fajirahum nagari da wanda ba nagari ba na kwarai da wanda ba na kwarai ba mai biyayya da wanda bai biyayya azabahum ghayra zalimin lahum malam yace Allah ta'ala ya musu azaba bai zalunce su ba haza kama sabaka wannan kamar yanda ya gabata annal insana lalle dan adam mahama amila duk yanda ya aiki a gidan duniya fa inna amalahu la yuqabilu ba'da ni'amillahi alayhi aikin da ya aikata bai zantowa yayi daidai yayi talin da me da ni'iman da Allah ya masa falau anna Allah azabahu da Allah zai masa azaba kana zalika adlan wannan adalci Allah yayi litaqsirihi fi shukri ni'amillahi alaihi saboda me ya samu tasgaro wajen godewa ni'imomi da Allah ta'ala ya masa har yana ganin cewa shi yanzu shi yake bin Allah bashi wa hadzal kalam wannan maganar lazi zakarahu wanda malam ya ambace shi na huwa nassu hadisin an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam nassi ne na hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ya faɗi cewa law anna Allah azzaba ahlus samawati da Allah madaukakin sarki zai azabtar da halittun da ke cikin samarsa wa ahlu ardihi da halittun da ke cikin ƙasa ta Allah madaukakin sarki la'azzabahum da Allah ta'ala ya musu azaba wa huwa ghairu zalimin lahum Allah ta'ala bai musu zalunci ba walau rahimahum da ya yafe musu ya musu rahama lakarat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim sai zanto rahama da Allah madaukakin sarki yo bayi to shikenan menene alkhairi ne Allah ta'ala ya basu ya basu suka samu dacewa ya basu aljanna inda zaka dauki wannan kai ne ka siyo raguna da yawa naka ne sai ka kiwata su a gidanka lai yazo idan ka kama duk wanda ka kamo ka yanke kai daidai ko baka daidai ba wanda ka kyale fa kaga dama ne ka kyale shi ina fatan ana fahimta akwai wanda zai ce kai laifi saboda ka kama rago kaza ba kama kaza ba bari ma ka so su yanzu dallayya sai ka kawai yau kana bukatar nama sai ka kama da ya aka yanke za a ce ka zalunci wannan ragon don me naka ne amma ba kai ma ka halice shi ba don me mallakan ka ne Allah ya mallaka maka shikenan ka siyo kayanka to kuma ina ga bayi wanda alkalqu kalquhu alkhaliq wal amru amru al'amari nashi ne kuma halitta tashi ce saboda haka da Allah ta'ala zai kona ka kai mai cewa kai ka riga ka gaba yanzu kai ma ke bin Allah bashi kai mai da Allah zai kona ka duk aikin da kake kallon kayi ko ake rudaka da cewa kayi kaza wanda aikin da ma anzalallahu biha min sultani babu hujja a cikin addinin musulunci cewa a yi shi an sa kayi shi to da Allah zai kona ka wallahi Allah ta'ala bai zalunce ka ba ko da aikin da yace kai ne kai saboda ne kai nashi ne to barantana aikin ba shi yace ayi ba ba manzon shi ne yace ayi ba aikin nan bai gabata mutanen kirki da sa gabata sun yi irin shi ba kuma shikenan a dauke shi a rike shi a dauka cewa shi zai kai ka aljanna har ma ana bin Allah bashi ko ma akwai wani zai wanda zai iya fito na fito da Allah a ran tashin alkiyama sai an shigar da kai aljanna wannan kasancewa bata ne Allah ta'ala ya tsare mu li'annal fajira saboda fajiri mutumin da yake sabawa Allah azabahu bi fujurihi Allah madaukakin sarki ya azabtar da shi saboda dalilin fajirtin da yayi wal barra azabahu wanda yake na nagari ya masa azaba li'anna amalahu la yu'ahhiluhu lidukhulil janna aiki sa bai kai ya sa shi aljanna ba ina fata ana fahimta da Allah zai hada fajiri da bari mutumin kirki da wanda ba na kirki bai sa sun ga baki daya to wannan Allah ta'ala bai zalunci ba shi dai in ka dawo gefe daya fajiri fajircin sa shi yasa aka sa shi wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga fajirci shi kuma mai biyayya aikin sa bai kai ya saka shi aljanna ba ba wanda zai aikin da zai kai ya shiga aljanna li'annahu la yuqabil ni'mal lahi alayhi saboda me bai daidai da ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi wa shi me shi bawa kamar yanda mai kiyo yake cewa inda za a yi lissafi ne ai kaga wannan ragon kaga na sai da shi dubu ɗari kaga na sai da shi kaza da za a yi lissafin abin da yake ci aida ne aida babu riba abin da ya kaman adashi ne ko ba haka ake cewa ba to wannan kenan ga abin duniya wanda ta yi a ci riba a kai ko ba haka bane ta yi kai kiyon ko me kake kashewa kuma a ci riba a kai ta yi kuma kamar yadda mutane suke faɗa hakan ne watakila ba riba bane adashi ne zaka iya samun kuɗi dumus a hannunka to amma shi fa Allah madaukakin sarki an ka duba idan nan da kake gari da shi shi maka da za ka kwatanta a ce yanzu an rufe idan ka baka da ido ya zaka ji bala'i ba dan kadami bane ina fata ana fahimta da za a ce yanzu duk abin da ake a garin nan baka ji kuma da kana ji wallahi bala'in ba dan kadan bane ina fatan ana fahimta da za a ce yanzu ba za ka samu takawa ka tafi ba ko ina za a tafi amma kai yanzu Allah ya jarabce ka ba sawu sai ga aiki ya zama iya kwana ina fatan ana fahimta bari ko hannu kadai za ka karbi abu a ce baka da dama sai dai ka mika bakinka a baka nan gudu shi ma ba karaman abin nan bane ba ina fatan ana fahimta to saboda haka babu wani aikin da zaka yi daidai da ni'iman Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi da Allah ta'ala zai sanya mutanen kirke na banza a wuta duka Allah ta'ala bai zalunce su ba sai dai mu gane Allah bisa ga rahamarsa din na kirki yayi alƙawarin zai sa shi aljanna din na banza kuma zai shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu fadin sa da yace wala ya juzu ko lokaci yayi baya halatta an yi qala lillahi innahu zalim a ambata a ce Allah ta'ala yayi zalunci Allahu jalla wa ala nazzaha nafsahu an zulmi Allah madaukakin sarki ya tsarkake ran shi ya tsarkake kan shi gabarin zalunci Allah ke Allah ta'ala yake cewa a suratul fusilat wa ma rabbuka bizallamin lil abidi Allah madaukakin sarki ba mai zaluntar bayi bane a wani guri kuma a ranar tashin alkiyama zai yi bayani a suratul ghafir shi da kanshi zai ce la zulmal yawma inna allaha sari'ul hisab babu zalunci a yau idan kun yi a duniya wani yafi karfin wani anan lahira babu karfa karfa ba a zalunci ba a daurawa mutum abin da bai yi ba kuma ba a daukan kayan wani a daurawa wani inna allaha sari'ul hisab Allah madaukakin sarki mai gaggawan hisabi ne a wani guri kuma yace wala yadlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunta ɗaya daga cikin mutane a wani gurin kuma yace wa ma zalamnahu da aka sanya su ta Allah ta'ala yace bamu zalunce su ba da aka halakar da su su fir'auna su karuna su hamana su wane ne mutanen annabi hudu mutanen annabi ludu mutanen annabi salih Allah yace wa ma zalamnahu ba mu zalunce su ba da kaji an ce an hallaka adawa da iska an hallaka samudawa da tsawa an hallaka su kaza da kaza an hallaka fir'auna da ruwa walakin kanu an humuz zalimun su sune azzalimai saboda me sun yi shirka da Allah sun yi abin da bai dace ba inna shirka la zulmun azim wa ma zalamnahu a wani gun Allah ya ce ba mu zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai su ne suke zalunta kawukansu a hadisul qudsi Allah madaukakin sarki yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah madaukakin sarki yace ya ku bayina lalle na haramta zalunci a karan kaina waja'altuhu bainakum muharraman na sanya yi tsakanin ku haramun ne ware zaluntuwa ne wanda ta zaluntuwa ne idan na zalunce ka sai Allah ya saka maka idan ka zalunce ni sai